نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابك وقوة جماد الآخرة جرم من زن الله صلى الله عليه وسلم دقول يا تدري هدو da arba'in da shidda wanda ya dace da sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram na dillatil ahkam muna cikin babu diyat haka ne ko? babu diyat daidai na muka tsaya shine za mu tashi gan shi wani hadisi na nawa kenan na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma nake gani na kan وعنه رضي الله عنه الله قال ما سيرده قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce aqlu ahli dhimma diyan kafaran amana kafaran amana kafaran da ake zanna tare da su su ake ce ma'alu dhimma waɗanda kuke gari ɗaya da su unguwa ɗaya da su ko kuma a ƙasa ɗaya kuke zaune da su kuma suna rayuwa ne ƙarƙashin musulmi saboda musulmi sun bi su yawa kuma dokan Allah subhanahu wataala ita ke aiki suna rayuwa karkashin ta ne to diya su idan aka kashe masu mutum to ba za a bada diya cikakkiya ba nisfu aqlil muslimina za a bada wato rabin diyan musulmi kenan za a bada raƙumi hamsin kuna ganewa ko amma su idan suka kashe musulmi za su biya diya cikakka Muna fahimta ko? Rawahu Ahmad wal Arba'a. Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da ko malamai guda hudu. Wa lafdu Abi Dawuda, lafazin Abi Dawuda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace diyatul muahadi diyan kafirin amana. na ganewa ko kafiri na amana ko kuma kafirin alkawali nisfu diyatil hurbi ana bada rabin diyar da mana ana bada rabin diyar musulmi kenan shi kuma almuahad shine kafirin da ba kasar ku da shi ba amma yayi kokarin shigowa kasar ku da alkawarin cewa in ya shigo za a kare shi babu wanda zai taba mai lafiya shi ya ke ce ma almu'ahad muna ganewa ko o shi ba kasar ku ɗaya ba amma ya zo kasar ku kuka yi alkawarin cewa in ya zo babu wani abu da zai taba shi ba wanda zai musguna mashi ba wanda zai bige shi ba wanda zai cuta mashi babu wanda zai kashe shi to idan haka ta faru idan wani ya kashe shi za a biya diya amma za a ba da mi za a ba da rabin diyan musulmi shi ma in ya kashe musulmi zai ba da diya cikakkiya saboda ba ɗaya yake da musulmi ba musulmi ya fi shi daraja ya fi shi girma wurin Allah subhanahu wa ta'ala walin nasa'i imamun nasa'i kuma riwayan shi aqlul mar'a diyan mace mitlu aqlir rajuli kamar diyan namiji ne hatta yablugha thulutha min diyatiha sai ya kai sulusi daga diyarta wasu ibn Khuzaima ta ibn Khuzaima ya ainihin inganta wannan hadisi wannan hadisi ba mun karanta shi nan ko mun karanta ba amma mun karanta shi ko ha ba karanta shi ba an karanta shi da na zo wurin na macen nan na tuna mun karanta mun yi magana kan shi yawwa ina ganin dai ba a diba karatu an tashi rufe ake kowa ya sai an dawo kuma ko kuwa ana diba so da ne ake a maimaita a ko so ne muke adiba abin na ƙara maimaitawa an karanta shi ma da in ba haka ba mun karanta wannan hadisi rana ce nan to abin da hadisi yake nunawa kenan hadisi yana nuni akan wato diyan kafirin amana da kafirin alkawari cewa kafirin amana da kafirin alkawari cikinsu duk wanda aka kashe ba daidai ne a kashe su ba haka kawai babu wani dalili ba daidai ne musulmi ya kashe kafiri ba wanda ba musulmi ba baka da dalilin kashe shi sai da wani kwakwaran dalili haka kawai dan yana kafiri ba halatta maka matsayinka na ɗaya daga cikin mutane musulmi ka kashe shi ba sai akwai wani kwakwaran dalili sai shugaba ya saka ko kuma wani wanda shugaba ya nada da ainihin zubar da jinanan mutane saboda cancanta sai in shi ya saka amma ka kawai ba laifin yau ba na gobe saboda yana arni ka kashe shi baya da kyau to idan haka ta faru a ɗaya daga cikin musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba cikin kafiran amana ko na alkawari to za a biya diya tare da cewa kafiri ne ko abin da yasa saboda alkawarin da ke tsakaninka da shi alkawari ne tsakaninka da shi ku zauna lafiya ku yi zama na mutunci na girmamawa to idan kai ka warware wannan to sai an biya diya sai dai za a biya diya rabi ba za a biya duka ba in kuma shi ya kashe ka saboda kai ne saman shi musulmi shi ke saman wanda ba musulmi ba to sai ya biya diya cikakkiya Allah ya sa mu dace wa anhu radiyallahu anhu daga gare shi Allah ya kara masa yarda mana daga Amr bin Shu'aib bin ana bihi an jaddi daga Amr dan Shu'aib daga baban shi daga kakan shi radiyallahu anhum Allah ya kara masa yarda gaba daya qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da mun ta Allah su kara tabbata a gare shi yace aqlu shibhil amdi diya shine aqlu mun faɗi me yasa ake ce mata aqlu ran nan ko me yasa ake ce mata aqlu na'am me yasa ake ce mata aqlu Na'am? Ɗaurin mi? Ha? Ɗaure dabbobi. Saboda ana ɗaure dabbobi a filin, mutumin da za a ba diya a cikin filin gidan shi za zuwa a ɗarme su, raƙuma guda ɗari. Wa za a yi ɗarmewa? Domin wannan ɗaurin ne dama akalu shi ne ɗauri. To saboda ɗaurin sai aka kira mi? Aka kira diya da sunan haka ɗin. shi yasa masu ba da diya ake ce musu al'aƙila masu ɗarme raƙumma kenan su ne dangi su ne za su yin tarba-tarba a tattaro a tara sai a biya a barman cewa aklu duk da yake mantuwa da biya mace baban mai yamanci shi yasa ma muke mantuwa fa nasi adam wa nasiyat zurriyatu wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya walam najid lahu azma annabi adam ya mance shi yasa amma muke mancewa gado ne dama bahaushe ya ce ken da yaje uban shi ne uban ba barawo bane aqlu shibhi amdi wato diya ta abin da ya kama da shibhi shine kama al'amdi kuma shine qatl al'amdi ina akwai wato abin nan da aka shafe qatlu ko kuma aqlu shibhi qatl al'amdi abin da ya kama da kisa na ganganci me ake ce ma kisan ganganci ya yake ma kana bi sauti wal asa in yi karantun shirin nan kisan da aka yi da sanda ko aka yi shi da bulala aka ba mutum kashi ya mutu kaga ba da gangan bane kashi ne aka ba shi ba su in ana so a kashe shi an ba shi kashi ana so a kashe mutum shake shi ake yi ko a same shi da wani katon dutse ko a baya wani magani wata guba ya sha ya mutu ko a soka mai wuka ko a sare shi da takobi to duk ba a yi ba aka ba mutum kashi ya mutu ko kuma aka abin nan bigi mutum da sanda ta shi ma bugu da sanda ba dan mutum ya mutu bane ka bige shi ne dan ya ji zahi ga jikin shi to sai ya mutu wannan shi ake ce ma kisan ganganci kisan da ya kama da ganganci to diya shi mughallazun abin kaurarawa ce abin kausasawa ce ana yin tsanani a cikin ba da diyan kisan da aka yi wanda ya kama da kisan ganganci mitlu akli al'amdi kamar irin diyan kisan kan da aka yi da ganganci duk ɗaya ne kowace kaurarawa ake yi tsanantawa ake yi muna ganewa ko ana ba da manya-manyan raƙuma mafi yawa cikin raƙumi ɗari da za a bada to ana bada waɗanda suka yi girma a ciki kuna ganewa ko wala yuqtalu sahibuhu wanda ya kisa da ya kaba da ganganci ba a kashe shi kuna ganewa ko ko da waɗanda aka kashe ma mutum irin wannan kisa ɗin da ya kama da ganganci sun ce ba su yabi ba to ba da ya kashe mutum dole su yi haƙuri su karɓi diya saboda ba kisan da gangan ba ne shine ma'anan wala yuqtalu sahibuhu ba a kashe mai shi Wadalika bayanin wannan shine an yanzu shaytanu shine shaydan yayi tsallo ya tashi shine yanzuwa ya tashi ya tado sharrin shi a cikin mutane ya zuga mutane daga wasa daga wargi abu sai ya koma sai ya koma fada na wargi amma ba fada irin na kisan kai ba amma kuma sai kisan kai ya faru tsakanin suwa tsakanin mutane shine wadalika an yanzu shaytanu shine kamar shaidan ya tado sharrin shi a to ta zanje aza fanka aka kunna kusa da fanka inda yawa mai zahi ce yanzu ai ba musa fatakuna dima'un bainan nas sai jini ya faru tsakanin mutane mana sai a samu fada tsakanin mutane a yi kisan kai daga wargi daga wasa ka san wani lokaci ana haka nan ko ba ba ba da niyan ka zo majalisa ba da niyan fada ba ba da niyan kisan kai ba amma sai rigima ta tashi to irin wannan kisan sakamakon rigima ka kashe wani da mari ya rama ai ta bige bige sai ga wani ya mutu irin shi fi ghairi baghinatin ba tare da wata gaba ba ko wata hasada ba ko wata ƙiyayya tsakanin mutane wala hamli silahin kuma ba tare da daukan makami ba kawai bige-bige tsakanin mutane sai kaga wato kisan kai ya faru wannan duk nau'i ne na kisan kai wanda ake cewa mai kama da ganganci idan ya faru ba a kashe mai shi sai dai za a tsananta diya a ciki wancan 25 biyar ba maganar shi bane muna ganewa ko yawwa akhrajahu ad-darqutni darqutni fitar da wannan hadisi wa da'afahu kuma yace hadisi ne mai rauni wannan hadisi malamai sun sabani wurin wurin hukuncin shi darqutni yace hadisi ne mai rauni shi kuma imam al-baihaqi da ya fitar da shi yace hadisi ne ba da rauni su da ke wannan ƙara ko da haka hadisi yana nuna cewa idan aka samu raunuka tsakanin mutane ba tare da an nufi aikata haka ba ba tare da an ɗauki makami ba da duwatsu ne aka yi ta jefe-jefe ko da sanduna ne aka yi ta jefe-jefe da juna aka ta buge-buge da juna ko abin da ko da hannuwa aka yi ta kulli da kulli fada ne ya rikice kawai ba fada ne irin na kisan kai ba amma kuma sai aka samu mi to ana nufin wannan babu kisasi a cikin wannan muna ganewa ko ma'ana ba za a kashe wanda ya kisan kai cikin irin wannan abin ba a san wani lokaci yana faruwa wato daga fada daga rigima da jayayya kun saba wasa ma da mutum to kawai ran nan sai ma wata wasa ba kashin dadi kawai sai abu ya rikici to sakamakon wannan rikici sai ka bige shi ya mutu wannan ba a ce mai kisa da gangan sunan ya kisan da ya kama da gangan muna ganewa ko saboda haka za a bada diya mai kabri za a tsananta diya a cikin shi wato ba za a kashe mutum ba saboda ba da gangan bane Allah ya samu dace hadisi na gaba malam yace wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace qatala rajulun rajulan ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kashe wani mutum a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama diyatahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya diyar shi 12000 cewa za a bada wato dirami 12000 shine wanda yake daidai da dinari dubu. dinari dubu yana matsayin dirhami dubu goma sha biyu na ganewa ku? rawawul arba'a malamai guda hudu suka fitar da wannan hadisi suka rawaito shi wa rajjahan nasa'iyu wa abu hatimin irsalahu imamun nasa'i da abu hatim su kuma suka rinjayar da cewa hadisi ne mursali ana cikin shi akwai yankewar isnadi muna ganewa ko to a liƙa wannan nan bari mu ga to ko liƙa shi nan saboda haka waɗannan malama guda biyu imamun nasa'i da abu hatim arrazi sun ce hadisi ne mursali shi kuma mursali wato bangaren yana shiga bangaren hadisi mai rauni sai an tabbatar da rishin irsalin shi sai an tabbatar da cewa lalle wato tabi'in da ya rawaito shi ya rawaito ne daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sahabi ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan gaba hadisi yana nuna mu cewa a zamanin nan mutanen da ba su da raƙumma idan aka yi kisan kai na da gangan in za a ba da diya to za a ba da diyar da ta kai dirhami dubu goma sha biyu muna ganewa ko lissafin azurfa kenan ita azurfa ita ce ita ce ɓangaren dirhami idan kuma zinari ne to sai a ba da guda dubu dinari dubu ga masu lissafin zinari to na na na nazar fa yayi sauki duk wanda aka bada yayi in aka bada nazar fa yayi to nazar fa yafi sauki saboda lissafin ba dai bane wato dirhami 200 shi yake daidai da matsayin dirhami dinari 20 to in kana da dirhami 200 mu'amala kan aka yi lissafi kudinka sun iya sayan dirhami 200 a zamanin nan sun sai garam din da ya kai na azurfa 200 to kana da zakka cikin dukiyarka su kuma kudin aka lissafa su da wuya ba su yi rabin dinari 20 mana idan dinari 20 yana iya miliyan biyu to dirhami 200 za ka same shi baya wuce jikka 800 ko 900 to kaga kenan dirami dubu goma sha biyu ba su yin wannan kuɗin saboda haka kenan ana iya ana iya wato sassauta ma mutum ɓangaren a yi lissafin azurfa sai ya biya wannan dirhami ɗin, dubu goma sha biyu ɗin. su ba za su kai wancan kuɗin ba dinari kuma dubu mun yi lissafi nan nan kuɗi ne masu yawa ko sun kai wajen miliyan arba'in ko ba kuɗin da yawa to in dirhami in dirhami ne ba su wuce miliyan ishirin da wani abu kaga ya akwai rangwame ko daga biya arba'in daga biya ishirin akwai rangwame ma'ana dai wannan hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiga mutanen da ba su da raƙuman da za su badawa to sai a lissafin kuɗi kuɗin kuma ba kuɗin raƙuma za a lissafa ba sai a lissafin dinarin da manzo Allah ya faɗa ko dirhamin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tunda manzo Allah ya ce a karbi ko ya karbi ko ya sanya diyan mutumin da aka kashe zamanin shi a karbi dirhami dubu goma sha biyu to sai a yi lissafi yanzu Uh, dirhami dubu goma sha biyu nawa za a yi sai a ɗauka a biya kuma ba kai tsaye ake biya ba sai in akwai wadata ana ba mutane dama tsawon shekara uku zan ki zubawa duk wata ko duk shekara ga abin da za su zuba cikin shekara uku su biya ba gaba ɗaya ake biya ba Allah ya samu dace wa ana bi rimsa an karbo daga abi rimsa qala yace ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na je wurin annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi faƙultu sai na ce faƙali sai ce mani a wa ma'ibni ɗana yana tare da ni ko faƙali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani man haza wane ne wanda wanda yake tare da kai faƙultu sai na ce ibni ɗana ne wa ashhadu bihi kuma ina yin shaida da shi ina son ya yi shaida kenan faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ama innahu la yajni alayka ka sani cewa lalle ba zai yi laifi akan ka ba wala tajni alayhi kai ma ba za ka yi laifi akan shi ba mana ba za ka yi laifi ba a kama shi ba haka shi ma ba zai laifi ba a kamo ka ba rawahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito shi وابو داود دا ابو داود وصححه ابن خزيمه ابن خزيمه yace hadisi ne ingantacce wa ibn al-jarud da ibn al-jarud sai inganta hadisin muna ganewa ko yana hadisi yana nuna mamu cewa wato ba a neman wani mutum saboda laifin wani ba a kama wani mutum saboda wani yayi laifi ba a kama uba saboda ɗan shi ya yi laifi kamar yadda ba a kama da saboda uban shi ya yi laifi mana da yadda kuke kusa da mutum dan ya yi laifi ba za a kama ka ba musulunci ba za a ce tun da ba nan kai ba za a shaƙo ka ba ba za a kama ka kuma a zartan maka da hukunci ba domin ba kai kai laifi ba shi ya laifi Allah subhanahu wataala ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra babu wata rai da za ta daukar laifin wata rai wa laysa lil insani illa ma sa'a mutum baya da komi sai abin da ya aikata aikin ka shine naka na wani ba naka bane musamman in ya zamanto mugun aiki sai in kai ka dora shi bisa hanya kace yayi to shi ma dai ba kai kadai za ka kama ba hada shi kubin da za a kama ku za ku yi tarayya cikin zunubin aikata wannan laifin amma ba a cewa ɗa ya yi kisan kai ba a gan shi ba ba za a kama uban a kashe wannan zalunci ne domin uba ba shi ba haka uba ba zai laifi ba a ce tun da uban ba ya nan ba za a kamo da a kashe shi wannan ba ya da kyau shi ne ma'anan la innahu la yajni alayka wa la tajni alayhi ba zai jinaya shine aikata laifi shine aikata aika aika aikin asha ko ma wani irin aiki ne ya ke ce ma jinaya musamman in ya zamanto ya taɓa lafiyar mutum ko ya taɓa rayuwar mutum shi ake ce ma jinaya saboda haka uba ba zai kisan kai ba manzo Allah yana gaya mashi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan yaron naka da kake cewa kana yin shaida da shi ba za ka yi laifi a kama shi ba haka shi ma ba zai laifi ba a kamo ka ba eh duk wanda ya laifi a cikin ku to ai dai shi za a kamawa a zartar mai da hukunci Allah ya samu dace sai babu da'awar dami wal qasama baban da yake bayanin da'awar dami wato kawo ƙara shine da'awa shigar da ƙara shi yake ce ma da'awa da larabci to shigar da ƙarar jini shigar da ƙarar kisan kai ka kai ƙarar cewa an kashe ɗanka ko an kashe ɗanka ko an kashe ɗan uwanka ko an kashe ɗan uwan mahaifinka wal qasamati da kuma rantsuwa ta kisan kai take ce ma qasama rantsuwa ta kisan kai ita kuma rantsuwa ana yin ta ne guda hamsin rantsuwa za a yi su hamsin na rantse da Allah billahi lazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah da ya halice har sai kai guda hamsin amma raba ta ake yi raba ta ake ga dangi yawa duk wanda za a yi gadon wannan mamacin to sai a ce to bari a baka guda biyar na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah da raina yake ga hannun shi sai kai guda biyar na rantse da Allah da ya aiko manzo Allah na rantse da Allah da ya halicci duniya biyar ta ce to ja daga nan duk kana rantsa wannan kana cewa kana zargin wani ne ya kashe dan uwanka to shi ake ce maka kasama to wannan baban zai magana hukuncin haka kenan babu da'awad dami wal qasamati baban da yake bayanin kai karan zubar da jini kisan kai da kuma rantsuwa an sali bin abi hasma an karbo daga sali dan abi hasma radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ar rijalin shi kuma ya ruwaito daga wasu mutane min kubara'i qaumihi daga manya manyan mutanen shi dattijan mutanen shi al'ummar shi ya ruwaito da gare su mana ya ji suna gai cewa anna abdullahi ibn sahlin lalle abdullahi dan sahl wa muhayyisa ibn mas'ud da kuma muhayyisa dan mas'ud kharaja ila khaybara sun fita zuwa garin khaybar min jahdin asabahum saboda yunwa da talauci da wahala da suka dame su sai suka ce bari su je can a dan yi cirani ko a yi aiki a samu kuɗi fata muhayyisa sai muhayyisa dan mas'udi ya dawo fa akhbara sai ya bada labari anna abdullahi ibn sahl cewa lalle abdullahi dan sahal qad qutila an kashe shi wa quriha kuma an jefa gawar shi fi ainin a cikin wata rijiya ko a cikin wani kududdufi ko ko tafki dan karami haka fata yahuda sai ya je wurin yahudawa saboda bakin gidajensu ne khaibar yahudi suke zama kuna ganewa ko yawa sai ya je ma yahudawa faqala sai ya ce antum ku yahudawa wallahi na rance da Allah qataltumuhu ku ne kuka kashe shi saboda me an samu gawar shi bakin gidajen ku yace wallahi na rantse da girma Allah ta'ala ku ko kashe mu mutum saboda ku sai kun biya diya qalu suka ce wallahi ma qatalnahu wallahi ba mu kashe shi ba abinda muka mishi ba aqbala huwa sai ya taho wa akhuhu huwaysa da dan uwan shi huwaysa وعبد الرحمن بن سهل ده عبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم سي محيصة يتاشي يي مغانا غبا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da mun Allah su kara tabbata a gare shi yace kabbir kabbir kabar babbai magana bari babbai magana muna kai karami ne yuridu sinna yana nufin sinna yana nufin shekara yana nufin shekaru kamar masu shekaru manyan mutane su yi magana wannan yuridu sinna din nan ƙari ne idraji ne fassara ce fassara ce ta marwaitan hadisi suke shigar da dan su ƙara bayyana maka me ake nufi da kabbir din muna ganewa ko dan dan ka fahimci abin nan shi ba daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah shine kabbir kabbir ka girmama babba ka girmama babba na ka bar babba ya magana addinin musulunci ya sharanta mana girmama babba yanzu manya kuma girman su da ya rage ba a cewa ya kare gaba da amma dai ya rage suna kallo yara sai su yi ta abu bare dai babban bai da kodala yana zanne ana ta abubuwa ana ta hidimomi wannan ba daidai ba ne duk girmanka na kuɗi to mai shekaru ya fi ka wurin Allah kuma ka girmama shi shi ne girmama Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga magana ce za kowa ma yana iya amma manzo Allah ya ce bar mun ya su yi magana wannan tarbiyyar da akwai ta yanzu babu ita da yaro ya za a yi magana gaban manya wa shi nan a zama ciki ba matsala yana da kyau yaro ya zanna cikin manya amma ya abin nan yawwa ya bar shiga hirarsu in suna yi sai sun sanyo shi ba hana yaro ya shiga cikin manya ba to amma saboda zama cikinsu zai koyi magana ta ladabi magana mai tsafta magana mai tsarki zai san abin da za a zaki faɗi yana zama cikin manya amfanin zama cikinsu kenan ba kowace hira za a yi ba ko ba kowace kalma za a faɗi ba to amma bai kamata a ce manya suna kallo ana abuwa su magana in an sun yi magana ba ma mai sauraron su yau manya an ka gana girmama su wallahi wani abu ke gari da zara an ce ba su da shi ke zuwa yi wadda ta aure da yara ƙanana waɗanda za su ba da ɗiya ba su damu ba wadda suna ganin an cika musu aljihai da kuɗi kawai ba ta yi a zange irin na annabi sallallahu alaihi wasallam an ko yara kuka zo neman aure su uwayen yare sai su ce ba ku da manya ne ku je ku zo mu da manya to tsoro ake kaya haka na yarinyar ta kubce ta rasa wannan mijin kaga sai a kyale su kawai mutum ne mutum ya tashi neman aure mahaifin shi bai sani ba wani yana garin nan ba sai kiran mahaifin shi ya ce za a daura mai aure yau gari dai suke ya kira shi ta waya da Allah ya sa albarka wani shi kuma sai ranar daura auren da sahi abokin dan nashi ya zo ya gaya mai cewa an an jima sahaba za a daura mana kawo shi bai magani ba gaba daya o irin waɗannan suna da yawa to annabi ya ce kabbir kabbir jama'a mu san girman manya sanin girman manya da rike shi da sanya su gaba a cikin al'amuran mu shi ke sa albarka ta tabbata a cikin rayuwa fatakallama huwaysa to sai huwaysa yayi magana shine babba thumma takallama muhayyisa sannan muhayyisa yayi magana faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace atahlifuna a imma an yadu sahibakum ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to naji tunda kuna zargin yahudawa ko dai su biya diyar dan uwanku da suka kashe wa imma an yadanu bi harbin ko kuma su san cewa ba sun tsokano yaki tsakaninmu da su ɗayan biyu ne ko dai su biya diya ko kuma su san cewa kashe musulmi da suka yi ba tsakunan mu ne suka sun tsokano mu yaki suke so shine an ya ganu bi harbin su yi shela su sani cewa yaki zamu fa kataba ilaihim fi dalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta masu wasiƙa a cikin wannan al'amarin yace masu ga ƙara an kawo an samu gawa ɗaya daga cikin musulmi kusan gidajenku ana zargin ku da ku kuka kashe wannan mutumin yaya mi za ku cewa fakatabu su ma sai suka rubuto wasiƙa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna wallahi ma qatalnahu wallahi mun rance da Allah ba mu kashe shi ba mu ne muka kashe shi ba فقال لحويصة يا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما حويصة ومحيصة ده محيصة وعبد الرحمن بن سهل ده عبد الرحمن بن سهل سوكو من زال يتي مسو أتحلفون شنزاكو لنتي ده الله cewa su suka kashe muku mutum wa tastahquna dama sahibikum ku cancanci jinin dan uwanku ma'ana ku yi wannan rantsuwa shikenan sai a jawo wani cikinsu a kashe. Ƙalu suka ce la'a, ƙala sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Fa ya harifu lakum Yahudu, kun yarda da Yahudu su yi maku rantsuwa? Su rantse da Allah su ma su zo gabanku su yi rantsuwa cewa ba su su kashe maku mutum ba kun yarda. Ƙalu sai suka ce ma annabi sallallahu Alaihi wasallam, lai su musulmina, ta Yahuda ba musulmi ba ne, ya za mu yarda da rantsuwarsu. sun yarda da Allah ne ya ba san Allah ba kowa ya ja daga su sun ce ba su rancewa muna ganewa ko su kuma an ce masu duk wannan ba gaban yahudan ake ba da su ake tattaunawa su kuma an ce a gayyato yahuda su yi rantsuwa su kuma suka ce ba su yarda da ba su yarda da addinin su ba fawadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya diye shi min indihi daga wurin shi sai manzo Allah ya kashe wutai to shikenan me ke zuwa yi ta jayayya yi ta rigima ni na biya diye shi fa bata ilaihim mi'ata naqa sai manzo Allah ya aika musu rakumi 100 diya diya ce an kashe musu mutum muke zuwa a ta abin nan a ta kai ruwa rana ana jayayya ana ta rigingimu kala ce to gara kumi ɗari nan shi kenan wuta ta mutu muttafaqun alayh qala salim sali yace falaqad lalle rakabatni minha naqatun hamra cikin waɗannan raƙuma guda ɗari akwai wata jan raƙuma da ta harbe ni mana yana da tabbas cewa lalle an ba da raƙuma yawa tunda abin har ya kai gari shi yawa an halbe shi mutabakun alaihi bukhari da muslim wannan shi ake ce maka sama wato a samu a samu gawo wani kusan ƙauyen wasu mutane ko garin wasu mutane ba san wanda ya kashe shi ba sai a zarge su a zargi mutanen garin gaba ɗaya ba wani mutum shi da kanshi ba a zargi cewa lalle wanda ya kashe wannan mutum yana nan cikin wannan garin a cikin ɗan garin nan wani ya kashe shi muna ganewa ku da wannan shi ake ce maka sama a insha Allah in Allah ya kai mu ranar ya ce za mu ƙara yin bayani a kan akwai hadisai ma gaba irin nata insha Allah wanda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kure kuma Allah ya kai mana ku tambayi yawa kusan shida ne
don wa to bismillah ma a na farko mala yake tambaya ya ce sun yi masallaci a gidansu karansu kuma sai suka suna da bukata ɗiyansu maza su masu awabbe ne saman masallacin su yi masu ɗaki ko ya halitta su masu ɗiyansu zan kwana saman masallacin ƙasa ana sallah ya halatta mu ina
a menene suka ce yau abin ga kare gare su eh sai suka yi gida to sai suka hidda kuma wurin yin masallaci to sai suka suna bukata ɗiyansu maza su yi masu bene tsawon ɗaki saman masallacin don su ɗiyan mazan su zanki kwana can amma ƙasa ana sallah duka gaba ɗaya na'am. a gina ne gare su sai suka ware wuri bangare cikin gidan suka yi masallaci ko kuma masallacin sai suka yi abin nan ko ya halitta saman masallacin su mai da daki inda wasu za su zanki kwana ya halitta saboda sama ne ai kuma yadda ya halitta masallaci na sama nan ɗakin kwana ƙasa babu wani abu ta
na'am biyu kuma ake tambaya yarinya ce za a ma'armi to wai Allah ya kadarta ba ta hanyar armi aka same ta ba wai yanzu wanda zai arman sai an gaya mai da cewa yadda da kake so ka arma ga hanyar da aka haihe ta dan wai suka ce ka zuwa gaba saboda ka aje su yi arman kuma shi ya gano da cewa ba ta hanyar arya ka same ta ba a samu matsala yana da kyau Ah, yarinya ce za a ma aure to amma ita ba ta hanyar aure aka same ta ba To wanda za a auren ta ko yana da kyau a gaya mashi yana da kyau a gaya mashi saboda in bai sani ba matsala ce ba wata matsala ba ce addini ya aure ta amma shi ya sani ya yi saboda duk yadda ya sani sai ya ce kamar cutar shi da haka ne ma aka gaya mai shi kenan a gaya mashi kawai cewa ba da aure aka same ta ba ga babanta nan wani amma dai ba ta hanyar aure ba ne na'am kenan in kana so ka auren ba ka so ka bari na'am ya halitta auren ta baya da matsala ko ka ma dai yi mashi bayani yana da kyau Masha. Wannan kuma suke tambaya suka ce yanzu gashi sallah Kirista za ta zo. Suna Kiristocin suna kiran su misali na su yi masu yanka su gyara masu nama don sallah. Wai yana da kyau su je su yi ko ko bai dace ba.
Ah, Aikin su ne.
yana tambaya cewa ga sallar kiristoci ta taho ko ya halittar kiristoci sun gaice su yi masu gyaran nama da yanka da gyara da komai su yi asali ba ba laifi ka yanka mai kirista nama ka gyara mai nama tunda su ma in suka yanka suka gyara ka ce balle kai ka gyara musu to inda kawai malamai suke kai ruwa rana game da abin da ya shafi sallar su abin da ya shafi addinin su in abu ya shafi addini to nan ne malamai suka yi sabani wasu na ganin babu wani laifi a ciki ba komi bane suna ganin ba laifi ba damuwa wasu kuma suna ganin goyon bayan addinin su ne goyon bayan kiran annabi isa allah ne annabi isa dan allah da sauransu amma in ba haka ba sauran abubuwa sai a musu wannan kuma shi ma wasu malamai sun ce ana yi ba laifi bane babu komai a ciki wasu kuma suna ganin laifi ne A'a.
na'am Wannan kuma suke tambaya suka ce eh, armi suka yi da suka yi armi gab- gabanin su yi armi sun yi soyayya to amma sai shi ɗaya shiga tsakanin su har yarinyar ta ɗauki ciki. to yanzu ana nan sai su ga kunya ce a ce an yi alme da ciki sai suka gaggauta alman sai aka yi alman kuma da ciki sai amma sun yi sun yi na sun je wajen malamai don a kwantar da cikin abin bai yi ba kai a ƙarshe sai suka zo da cikin alhali ya girma sai suka zo da shi to yanzu suka ce abin yana damar su sun ci gaba da zafi da wannan zaman alhali an yi alman da ciki kuma sun zo dan sun zubda shi ko ko ya za su yi mafita kuma sai Allah kadarta mijin ya ce shi kuma yana son matar shi ita ta ce ba ta so har ta bar gidan yanzu ta yi shekara guda ba ta gida
a mutum ne ya yi hudda da budurwa haka budurwa ya ce yana son shi suna soyayya har wani abu ya zo ya shiga tsakaninsu da kuma da abu ya shiga shikenan sai aka ce bari a yi masa aure saboda rufe asirin abu bayan ya yi an yi an yi yadda za a yi a kwantar da cikin ko a zubar da shi ko abin nan ko ya- ya ɓace haka Allah ya hana ba dai kai ya girma kuma aka ji aka sadda shi to shine yanzu sun damu mijin da mata shi dai mijin ya ce yana so to yanzu an ya aure da ma da ciki ne ya nai za a yi ci gaba da zama haka nan za su koko ita kuma ta ce ba mata zama ta ta yi ko mallam har sun samu ɗiya cikin yanzu bai ci wancan da suka zubda subhanallah a ce suna da ɗiya yanzu akwai diya guda akwai ɗiya guda tana ko suke so hukuncin wannan zubda cikin da suka yi mi za su yi Allah ya yi masu ko ko a a kona istighfari za a yi ta neman gafara Allah a yi ta tuba Allah zai yafe wa game da kisan kan da suka yi suka zuddar da ciki zuddar ciki kisan kai Allah haka to sai a tuba Allah mai yafewa ne in ya ga dama ya yafe in ya ga dama kuma ya shira su ranar alkiyama Allah haka Allah dai mai yafewa ne in da an yi tuba ta gaskiya Allah mai yafe To, game da dan yadda aka samu kuma ba ta aure ba ce saboda ba aure aka yi ba Allah haka zama ne ba aure da ciki kada ka zaman banza ne ake kada ka ita ma diyar ba ba diya ce ta ta shari'a ba
Allah haka.
sai akwai shubha ita saboda ana tunanin kamar aure ne inan mafi sauki in ita macen za ta yarda shine a dawo yanzu yawa a dawo da yi istibra'i shikenan a dawo a yi sabon ɗaurin aure Eh, sai a ci gaba da rayuwa ba hana su aure ba eh, Sibra'in kenan jini guda za ta yi shi kenan Eh, gini guda ɗaya za ci na'am sai a ci gaba da aure adala wannan ko take tambaya ta ce mijinta ke hana ta ta dafa ruwan zahi ga wanga sanyi ga ɗiyanta amma kishe ta kuma tana da irin wannan abin ga ɗin, na'ura na'ura ta ta da horo ita da a- ta abin ga ta a sa furwi don a murgide su eh ta ce to ita sai ta ga waccan kishiyarta ta amfana da wutai wajen ruwan zahin da yake hanawa kenan eh har ya ce ba na ba ba na murhu bai hana yawwa Na cewa kula da yawwa cewa duk wanda ya sa har ta- har ce wanda wanda ya sami ruwa ya ce Allah ya sai ci to kuma ta ce kishe ta kuma tana sa a fare din na wanda ake sa Na fure gane.
da saura yauwa ta ce to ita ta ga wannan abin kuma ya ce Allah ya isa ta ce to in ta amfana da shi Allah ya sa ta kama ta tunda sai ta ga "Oi, ba a mata adalci kishiyoyi ne guda biyu guda hana ta da ruwan zafi da shabbo Eh,
wannan mai mai eh.
sa kwantar ya ta haka Allah ya sa ta haka. yana ta gudu sai ta kuma guda duk yadda ya hana su sai ta kuma guda tana tana da abin nan mashin blanda ta blanda blender yauwa wanda ake abin nan da ita nika wato kayan ɗanye da ita kayan marmari kuma ita tana aiki da ita bai yi magana ba amma nan ita wanda ya hana ta ya amfani da shi ko ya za ta yi hakuri za ta yi ita ma ta je ta samo blender ruwan zahi kuma tun da ya hana sai ta nema abin nan ta zanki da huwa na'am samu gas da zankin da huwa ko gas ɗin gida ina son ba a rasa gas gaza ɗin ne sai masa in ya kare ta je ce kan wanda ya sa wancan ruwan zahiri gaza ɗin in ya kare ka a sa haka yace sai mutum ya zai sai makan shi gaza amma ka a sa yayi tun da dai ruwan zahin ya hana ya yi tsoron na ruwan zahin da wacce mai ɗanda ba ne sai ta samo blender ita ma na'am
shike nan sai sai guda ta ce wannan wantarar da ake yi na duwan kayan duwan wasu na iya sai ba ko ya halitta ma ko ya halitta mutum sai ka wantaran kayan don ya halitta saboda ai a dokance ne a ƙasa ne abu ne abubuwa ne an masu doka kowa ya auna ba ka auna ba kuma an sama lokaci wannan a hukumance ne hukuma ce hukuma ce ta saduwan sai wannan ai ba Allah ya samu dace.
Amin. Allah ƙara laya.
sai dai yana daga cikin abubuwan da in san samu ne mutum ya nisanci shi Na'am.
amma an kai babu laifi a ciki na'am kai lokacin sallah ko Kira ɗaya.
wacce hamma ya wuce
sujada kabli ko ba'adi mace ce a yayin sallama sai a yi wannan sujada
mun ga kun bai ci abin da ya faɗa eh to abin da a cikin sujada kabli ko ba'adi mace ce a yayin sallama na san ake ake ake yin ta ko yadda da ya rubuta ake sujada ba
bai bai bayyana abin da yake dole ne to sai sai sai tambaya ta biyu malam ko ya halitta eh, ranar juma'a kahin liman ya zo wani ya hau sama mambari ya yi ba kahin liman ya zo
wannan ma ba ta da wani amfani
Masha Allah. Daman guda daman guda biyu ne. kenan.
to an bayan ka ba samu karɓa na'am ba a sha hausa ya ce arwallahi sai ya shahi sulan shi maimakon ya shahi safar shi ba a sha hausa abinda kake hiddawa kuma abinda ba da su aka sallah ba ta zo bakin masallaci cire su kake yi. safa ita ake shafa ba sule ba na'am kokari yake da mai da hankali kokari yake mai da hankali yake ga in ka mai da hankali ga abu za ka samu yana tam- yana neman a hanyoyin da za a bashi ya zan rike karatun addini da na boko da zahirikiya da fahimta kokari za kai ka mai da hankali ga abin ka sa ranka cikin abin insha Allah kuma kai ta neman agajin Allah kai ta neman Allah ya taimake ka ya kama maka kawai abin da za ka yi kenan in kai haka nan insha Allah ka damu da abin za ka samu waman jadda wajada wanda ya sha wahala zai samu waman lajja walaja wanda ya ƙarhin halin shiga wuri ya kukan kura sai ya shiga wurin Hmm. Koko. To haka ne, ƙoƙari yake kuma ka sa abin cikin ranka kana son shi. Shi ne babban wuridin da za a baka. Ka mai da hankali kai ta neman taimakon Allah, ta cewa Allah ya taimaka maka, Allah ya baka Allah. Ita addu'a, wa qur rabbi zidni ilma. Ita roƙon Allah ya ƙara maka ilimi za ka samu. Banda wasa, banda shagala, banda rabkana, banda raba hankali. duk wanda ya raba hankalin shi ga abu to ba zai same shi yadda yake so dage kai tagi banda wasa banda wargi banda shawaran sha abin nan shawara kanci banda sakarci rike abin da da muhimmanci da himma sosai insha Allah za ka samu Allah yarda kuma kakka yarda da kana iyawa sai ka nemi taimako wurin Allah Allah zai taimake ka. Na'am. Ha? Ayi wata sabuwa. Na'am, sai mi tambayin da ba su da ta. Tsakani ya ko? Me da ran farko? an gane me yake nufi me yake nufi ba ku fahimta ba kuma eh eh me zai ai tambayi ne mara fa'ida me me menene wajibin ango tsakanin shi da amarya shi da ran farko ka samu mata wata narkekiyar kaza ko ko ko wani katon zabo ko ta katuwar kafa ta dan akuya da sassa ta masu dace haka dai da wani lemun ka mai zahi mai tsada ko ta madararka haka ko wata gajeren miyarka mai kyau da za a kasa amma ta musamman mai tsada a kashe mata kudi ya karama ce amma an kashe mata kudi shigo ka zauna tare da amurka ka bata in kun kare ku je ku yi alwala a yi sallah raka a biyu godiya ga allah allah ya sa kun yi soyayya kuma ga ya kun yi aure har gashi ma yau an haɗu inda babu kowa daga gaishe ita sai mahalicin ku Allah sa'annan ka kama hannu kaba abin nan kanta kai mata addu'a kai addu'a cewa kana roƙon Allah ya baka alherin ta da alherin abinda Allah ya halicce ta kare ka daga sharrin ta da sharrin abinda Allah ya halicce ta akan shi kenan sai a kama hira daga nan kuma kai ka sanya za kai ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم Allah ya biya mana bukatu gaba daya Allah ka samu dace Allah ka yahi mana Allah ka gafarta mana zalaman mu gaba daya Allah ka samu cika da imani ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka kawo mana karshen wahala gaba daya amin marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka taimake yan kasuwan mu kanana da maya talaka mu Allah ka sauƙaƙa musu rayuwarsu malamai da almajirai gaba daya shugabannin mu Allah ka taimake su da yan adalci da tausayi Allah eh da gaskiya gare mu ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu ya Allah daga yan ta'adda da barayin daji ya Allah Allah ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin